ko kayan abu da rubutu da yana kan ba a tafiyar. Kuma da wai da basu ci abinci. A tafiyar. Masha Allah, Tinubu bai gan ku ba. Gaskiya, Hizba ta yi kamu, kamu da barkuni kuna cikin zuciyar ma jiya kuna tasowa daga karatu na dare a kofar mai martaba malam ya ce yana son ku ga wani duk zuwa shi yana da yawa ko ba Allah muku albarka yayi malam ya ce lalle wayannan masu kaki ina so a tara musu jiya da daddare da muka tashi a gidan sarki ya ce wanda ba shi da kaki ma ba da su suke cewa kaga malam ya nuna kaunar shi gare ku saboda haka malam zai kasance da mu dr abdallah gadon kaya wanda insha Allah kafin ya tashi a nan ga darekta ga deputy darekta ga kwamanda na gaba ɗaya duka ga sakatare sannan ka kuma ga uba gaba ɗaya sha baka manga insha Allah ta'ala kafin a tashi hizba za ta samu wani matsayi na musamman na zo ƙarshe a tabbatar wa malam ya zanto ko a Kano yake ko a ina yake shi ma jigo ne na hizba na biyu na Borno State insha Allah ku ƙara mana kafara. Amin, amin. Amin, amin. Kamar yadda shi ma shugaba na gaba ɗaya na kitabun sunna sha wata banga shi ma zai yi ƙoƙari zuwa ko karatu na darul hadis a fitar wa shi dakta matsayinsa na musamman a cikin kitabun sunna. saboda haka kawai abu ne ya zo a ƙwararren lokaci don ina ganin muna da izuwa sama da dubu biyu sama da dubu biyu muke da su kuma insha Allah ta'ala dama kitabu wa sunna ta zo na kana kokarin shirya muku workshop to insha Allah wai mun zo workshop din nan malam shi ne guest speaker shi zai zo musamman workshop ne izuwa shi zai zai muku lacca ko da na kwana ɗaya ne ko da na kwana biyu ne duk masarautar da duk wani hizba ko a Maiduguri yake yana shawa zai zo a yi tare da yawwa shi malam zai mana lacca akan hizba da aikin agaji dama hizbar agaji ce to da hizba da yan agaji duka ya ya dace ka kiyaye wannan aiki Allah saka da alkhairi malam yace za mu gabatar masa da aran bukaki aran ma Abu Mahir Alhaji Hussein Isa zai zo ya karanta mana ayoyin Qur'ani da girma yana kammalawa zai yi ta abu magana kai tsaye wa malam dakta shaba da mandatin insha Allah sama ka sani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwana musulmi sojojin musulunci, ‘yan agaji, ‘yan hizba na wannan jiha ta Borno a wannan gari na biyu, a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, a wannan rana mai albarka, a wannan masallaci mai albarka na Juma'a, masallacin alkitabuwar sunna, muna yi wa Allah ta'ala godiya. da ya azurta mu da haduwa a wannan yammaci ba don komai ba sai don tunatar da kanmu muhimmancin wannan aiki na hizba ko aikin agaji da mazanmu da matanmu ine muku gaisuwa tare da girmamawa da kuma addu'a da fatan alkhairi Allah ya ba mu nasara da kuma taufiki da dacewa. na saka wannan kaki ne a jikina saboda na nuna muku cewa ni ma ɗaya ne daga cikinku. Na saka wannan kaki a jikina don na nuna wa duniya cewa na aminta, na kuma yadda, na kuma gamsu. Aikin musulunci, sojojin musulunci, rundunonin musulunci, dakarun musulunci suna da matsayi a cikin wannan da'awa tamu. kuma na saka wannan kaki dan na nuna muku cewa wallahi wannan aiki ba kaskantaccen aiki bane ba kaskantaccen aiki bane ba wulakantaccen aiki bane ba kuma tozartaccen aiki bane zan iya ta saka kakin nan ina rayuwa da shi a cikin aiki na a cikin da'awata babu abin da ya dame ni illa in ji ƙarfin gwiwa da karsashi in ji nima cewa na shiga cikin sojoji na musulunci. Daka wannan kaki abin alfahari ne a gare mu, mu saka shi don mu nuna wa Allah cewa yana da rundunoninsa a bayan ƙasa waɗanda za su yi masa aiki. Allahu Akbar! Karabkacab zance na yau, wa'azina ko karatuna yau zai ƙare ne akan muhimmancin aikin agaji ko hizba a cikin addinin musulunci idan an ce alhizbatu asalin kalma ce ta larabci tana nufin al'amru bil ma'ruf wannan anil munkar umarni da kyakkyawa sanannen abu kyakkyawa a shari'a da kuma hani akan munkari abinda Allah baya so wanda zan zo na bayani akan shi munkari din ‘yan uwana musulmi, ku sani cewa wannan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna shine ma'anar duk wani ɗan hizba ko ɗan agaci da ya ɗauki kaki ya sa yake tafiya aikin agaji ko aikin da'awa. Ina so ku gane wannan aikin ku umarni da kyakkyawa, aikin ku hani akan mummunan abu. To kun ga ashe duk wani malami ma dan hizba ne. Ashe duk wani malami ma dan agaji ne. Duk wani alkali mai hukunci a kotu shi ma dan hizba ne, shi ma dan agaji ne. Saboda aikinsa yayi umarni da kyakkyawa, yayi hani da mummuna amma a bisa koyarwa ta addinin musulunci. Wannan aiki na hizba shine al-qutbul a'zam kamar yadda imam ibn Qudama yake faɗa yace huwa al-qutb al-a'zamu fi ad-din wato babban abu ne mai girman gaske wani tirke ne wani wato wani abu ne mai matsayi a cikin addinin musulunci kuma yana daga cikin abu mai muhimmanci wa huwa al-muhimmu alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul da wannan aiki na hizba da shi ne Allah ya aiko da manzanni gaba ɗaya. Da a ce za a daina agaji ko a daina hizba a duniya. To da addinin Allah ya rushe kuma ‘yan ta'adda da maƙiya Allah sun samu gindin zama, da mabarnata masu fusata Allah sun samu abin fada. saboda ba wanda zai ce su bari ko su yi wala zahara al-fasadu fil ard da ba dan ku ba yan agaji yan hizba wallahi da barna ta ba ta yadu a bayan kasa sannan kuma gari zai rushe ya rugurguje koda ku da manya-manyan gine-gine a ciki ina muku albishir da ayar da Allah ke cewa wal takum minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أسماء الأمة أتكنكو waɗanda za su ringa umarni da kyakkyawa suna hani akan mummuna wanda shine ma'anar agaji ko ma'anar hizba dole ne idan an ga mai barna yana barna a hana shi barna akwai hadisi na Imam Bukhari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga misali akan wasu mutane da suka dauki hayar jirgin ruwa mai gida a ƙasa da gida a tsakiya da gida a sama jirgi mai zurfi To amma abin da ke faruwa suna cikin tsakiyar tafiya idan na ƙasa wanda suke benin ƙasa suke ƙarƙashin jirgin kenan suka buƙaci ruwa sai sun hau matakala sun taka sun taka sun je can sama saboda gaban ruwan yana can sama nauyin jirgin ya shiga cikin ruwa sai su je su ɗebo ruwa sannan su zo su biya bukatunsu sai suke takurawa ‘yan hawa na ɗaya da ‘yan hawa na biyu da ‘yan hawa na uku suka ce to shi kenan tunda muna matsanta muku bari mu yi dabara mu samu abin fasawa mu fasa jirgin nan ta ƙasa tunda mu kan mu ne a ƙasa muke kusa da ruwa ma ai bari mu fasa shi sai ruwa ya rinka bulbulowa muna ɗiban ruwan mu in ya so ma rufe shi yanzu wannan fasa jirgi da za su yi barna ne ko gyara ne barna ne dan ku idan suka fasa wannan jirgi ruwa ko da digo-digo ne yake bulbula yana shiga ciki sai ya nitsar da wannan jirgin kaga za su halaka su halakar da waɗanda suke sama da su da wanda suke sama sama sama da su don haka ɗan hisba shi ne mai hana wannan ya fasa wannan jirgi don kada mutane su halaka aikin agaji aiki ne na kubutar da ɗan adam daga fushin Allah aikin agaji aiki ne na tsamo mutane daga halaka ina maimaita maka wannan don ka san cewa ka ɗauki babban aiki ka riƙe babbar sana'a ita ce sana'ar annabawa da manzannin Allah Allah ya yarda da su sayyidina abubakar ya ce innakum taqra'una hadhihi al-aya kuna karanta wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum ya kwanda kai imani ku kula da kawo kanku ba zai cutar da ku ba wanda ya bata idan ku kun samu shiriya yace wa inna sami'na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni kuma da ni da sauran sahabbai mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna an-nasa idza ra'aw al-munkara falam yughayyiruhu idan mutane suka ga barna munkari abinda Allah baya so zunubi saban Allah ta'adi a bayan ƙasa idan ba su canja ba ba su gyara ba وأوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده سورة إرس الله يقامي سد عذابا daga gare su daga gare shi kenan aikin nan agaji aikin nan hizba shine idan yaga ana barna a gari idan ya naga ana barna a wuri yayi kokari ya hana dan kada mutanen su halaka gaba daya su kan mutane gama gari ai ba abin da ya dame su gani suke yi aikata wannan barna jin daɗi ne aikata wannan barna morewa ne a cikin riwayar imamu dabarani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana cewa a cikin hadisi cewa ku yi umarni da kyakkyawa ku yi hani akan mummuna ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora muku mafiya sharri a cikinku su zama su ne suke sama da zababbun cikinku zababbun cikinku su zo su yi ta addu'a kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai zai karɓi addu'ar su ba wannan hadisin asalinsa Imam Al-Albani ya rauna nashi a a cikin Dhaiful Jami' amma malamai suna bayani cewa ma'anarsa ma'ana ce mai kyau duk lokacin da mutane suka watsar da umarni da kyakkyawa suka watsar da hani akan mummuna to Allah yana fushi da wannan al'umma to suwaye a gaba gaba da suke gyara al'umma suke sata ta yi abu mai kyau ta bar mummuna shine dan agaji dan hisba aikin ku kenan ku subordinates ne ku masu taimako ne ga malamai wajen wa'azi ko malami bai saka kaki ba shi ma irin ku ne ko alaran ma bai saka kaki ba shi ma irin ku ne kuma ku sani kun hau babbar kujera wacce take kujera ce ta tsira gabar magana ta biyu a cikin lakcata zan yi bayani akan rukunan wannan aiki wato abubuwan da da su ne aikin yake tsayuwa idan babu su wannan aiki na hizba ko agaji da zai taɓa tsayuwa ba don haka kowane ɗan agaji a duniya kowane ɗan hizba a duniya ya buɗe kunnensa ya ji lallai ya zamanto ya fahimci wannan saƙo don ya ga ya dace da aikin ko bai dace ba malamai suka ce an yakuna al-munkiru musliman mukallafan qadiran mai inkari wanda zai yi hani akan barna din dan hizba duk inda dan hizba na musulunci yake ya kamata ya zama musulmi arne baya aikin hizba kafiri baya aikin hizba baya aikin agaji haka dole duk wanda ka ganshi da wannan kakin kar ma ka tambaya kana sallah ko baka sallah daga ganin kakin ma ai na mai sallah ne ai haka dole ne rukuni ne ba a saka wannan kaki sai mai sallah kada a kuskura ko tsautsayi ya sa a bawa wannan kake ga wanda baya sallah to kaga bambancin aikin agaji da aikin hizba na addinin musulunci da kuma aikin soja da dan sanda da migration da custom su kan kowa da kowa ma zai iya sawa da mai zakin Allah da mai fada da Allah da mai sallah da mai cin kare da alade kowa ma zai yi saboda daman su ba aikin Allah suke ba suna aiki ne na ƙasa ko ba ka bane kowa dai da irin aikin sa kowa da abin da zai kare su ma din suna da muhimmanci a cikin rayuwarmu kuma muna da buƙatar soja muna buƙatar ɗan sanda muna buƙatar custom muna buƙatar immigration kuma bai hana ɗan sanda ya zama ɗan hizba ba bai hana ɗan soja ya zama ɗan hizba ba duk sojan da ya zo ya ce zai shiga hizba za mu ba shi uniform inda yana sallah duk ɗan sandan da ya zo ya ce zai zama ɗan agaji za mu ba shi uniform inda yana sallah inda sharaɗin aikin ya zama musulmi sannan ya zama mukallafi mana ya kai lokacin taklif ai daman hani akan kyakkyawa ai hani akan mummuna da umarni da kyakkyawa ai ai wannan taklif ne nauyi ne mana ya kai shekarun da za a dora masa nauyi to ko da an samu yaro to sai dai a dauke shi a matsayin ana coaching dinsa ana training dinsa ana koya masa ne ya saba da abun amma aikin bai zama dole dole akan sa ba tunda bai zama baligi ba sannan kuma sai ya zama qadir abin da ake nufi da qadir zai iya aikin kar ku dauko wanda bai zai iya ba dan aiki ne na kazar kazar aiki ne na motsi aiki ne na tsalle aiki ne yana buƙatar tunanin kwakwalwa aiki ne yana buƙatar ƙarfin jiki da ƙarfin kashi da nunan kashin da kuma balaga dole ne sai me wannan aikin sai ya kai wannan saboda duk wanda bai kai wannan ba bai samu wannan kudura ba to bai zai iya wannan aiki din ba ina fata ana fahimta sannan kuma mun yi magana akan ya zama musulmi to sai malamai suka yi sabani wanda yake fasiki zai iya aikin hizba ko agaji fasiki wanda yake ba adali ba shine suka ce wato wanda ba adali ba zai shiga wannan aiki na alhizbatu wasu malamai suka ce gaskiya ya kamata duk wanda zai wannan aiki ya zama ba fasiki ba ya zama adali ashe dukkan ya kamata ku sani ana so ku zama adilai babban aiki ne ki zama adila hajiya ka zama adali kar ka zama fasiki in dai ka sa wannan uniform din to ba a aikin fasikanci da shi ba a aikin banza da shi kai koda da kayanka ne na gida idan ya zama kana aikin fasikanci to bai kamata a baka uniform ba hukumomin agaji, daraktoci da shugabanni da jagorori, ku sani amanar Allah ne akan ku. Duk wanda yake cikin barna ba a ɗaukansa akan wannan aikin sai an tsarkake shi, sai ya tuba, idan an san shi yana aikata ta'adi, ko yana shaye-shaye, ko yana bin mata, ko yana sata, yana ɗauke-ɗauke, yana zalunci, yana kaza, yana kaza, ya zo ya sha'awar wannan aikin ya yi kyau lalai mana ba. amma za mu yi ta maka training sai mun shekara guda da kai mun tabbatar ka daina an maka wanka tas sannan mu sama daga cikin kurakurai da wasu daraktoci na agaji ko daraktoci na hisba ko kuma shugabanni suke yi sai su je su ɗauko ƙazamai suna sa su a ciki in na ce ƙazami ba mai ƙazantar dattin jiki ba wannan yana ɗan ɗauke-ɗauke to ka ba wa ɓarawo gadin babura an samu matsala ka ba wa mai satar takalmi uniform an samu matsala ka ba wa wanda yake yana dauke dauken ƴaƴan kajin mutane da agwagin mutane ka ce wai shi zai tsare rayukan mutane da dukiyar mutane an samu matsala ka shiga daki ka rufe da barawo a ciki ka ba wa barawo tattara kuɗin neman taimako na masallaci to kaga ai an samu matsala wannan uniform din kadai ba zai canja shi ba sai an yi masa tarbiyya ruhiyya wanda zamu zo mu bayani akan wannan tarbiyya wanda ya kamata shugabanni na agaji da shugabanni da jagorori na yan hizba su rinka kula da wannan ba aikin banza bane ba kuma aikin kazamai bane a'a to wanda yake yana cikin barna da kazanta shi zai je ya samu dan kwaya ya ce ka daina shan kwaya alhali da shi aka sha kwaya jiya wanda yake cikin kazanta shi zai ga barawo a kasuwa ana hayya barawo dan sani ya ce ya kama shi saboda yana sani alhali shi ma yana yi sai ce ba mu da bambanci da kai yalla bai uniform kawai ka sa kai ma gobe za mu haɗu da kai a kasuwar madakiri ko a kasuwar kaza watakila sunan wani gari madakiri Allah muke roƙo ya sa shugabanni na agaji da hizba su kula da amanan wannan aikin su rinka ba mutanen da suka cancanta dan kada a samu bacin suna ina fata ana fahimta da haka lallai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani akan sifar masu umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun yanzu ku za ku zo kuna umartar mutane da da'a da nagarta wa tansawna wa tatrukuna anfusakum kenan kuna barin ku kawo kanku sai ku ce ayi kuma ko ba kai ka ce a zo sallah a daidai sau kai kuma baka sallar ma ka ce a daina dauke dauke alhali kana tsintsincewa mutane kayayyakin su ya za ku ku bar kawo kanku wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma istata'tu wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkalt haka annabi shu'aibu ya fada wa mutanansa yace wallahi ba ina umartan ku ku daina tauye mudu ku daina fashi da makami ku daina zina ku daina barna ba ni kuma in zo in saba muku in zo na yi abin da nake ce ku ba haka ne halina ba tunda ya zama mai hizba ya zama mai agaji ya zama mai umarni da kyakkyawa da hadi akan mummuna kenan sai ce ina so ne in nuna muku abinda nake hana ku ni ma din bana yin sa idan ka fahimce ni dan agaji ko dan hizba ka sani duk abin da ka hana wani akai to kai ma fa kar kai kai mai hana zalunci ne to kar fa a kama ka ka zalunci wani kai mai hana ta'addanci ne kada fa a kama ka a cikin kungiyar yan ta'adda kai mai kare hakkin dan adam ne mai kare hakkin musulmi ne har ma da wanda ba musulmi ba to kada a je a kama ka kana daga cikin masu cin hakkin mutane ina fata ana fahimta lalle idan muna kuna tare da ni lalle yana daga cikin sharadi wato na shi mai umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna ya zama shi ma ya sifantu da a daina wannan aiki din da ainihin wato aikata aiki mai kyau a wasu malamai suka ce ba sharadi bane kada ya zama an kuntace hanyar umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna saboda hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman a cikin man ra'a minkum wannan man din min alfazil umumi ne ji malaman nahwu idan aka ce man ta zo kowa kenan duk wanda ya ga munkari kenan kaga kamar annabi ya bada dama kowaye bai ce sai adali ba bai ce matukar kai musulmi ne kuma kaga abin da ake aikata mummuna to lalle ka hana shi da wannan matakai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace a ainihin wato akiya a yan shi'a su kuma suna da wani ra'ayi suka ce kwata kwata ma aikin hizba aikin agaji aikin umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna ai ba a yin sama sai wato al-Imam al-Ma'sum ya bayyana abun mamaki kuma za ka ga su da yin agaji kenan wannan yana nuna yan shi'ar aqidar tasu ma ba su santa ba ko kuma suna sabawa aqidar tasu saboda aqidar shi'a ba a ma umarni da kyakkyawa ai hani akan mummuna sai wani liman din su al-Imam al-Ma'sum suke cewa wai sai ya fito to kaga wannan magana sunanta magana banza batacciyar magana ne malamai sun yi raddinta suka ce in ba haka ba to me amfanin kafa alƙalai in ba haka ba me ya amfanin wa'azi da ake kenan bara a sake yin wa'azi ba yanzu sai an jira mahadi ya bayyana wannan maganar ba haka bane wannan kuskure ne sharadi na biyu ko rukuni na biyu ya zamanto shi wanda yake aikin hizba wato wato a a abinda za a yi hizba abinda za a hana din ya zama akwai shi kuma ya zama zahiri ne barnar da kake kokarin hanawa akwai ta na biyu ta zama tana fili yanzu na fara shiga cikin aikin duk abin da zaka je ka hana al'umma da sunan uniform din hizba ko agaji to ya zama akwai abu kar a je a kama ka kana hukunci wa mutane akan abin da ma babu shi kuma koda akwai shi dole shari'a ta ce sai ya fito fili duk barnar da take koye to ba aikin dan hizba bane je zakulo ta sai in an bayyana ta wannan kuma aikin malamai ne su kuma su ta gyara wa mutane zukata su ce a ji tsoron Allah a fili a ji tsoron Allah a gobe amma ba a ce dan hizba ya je ya shiga gurin da aka buya ana wani abu an buya ne ba a bayyana ba ku kula da wannan magana tana da muhimmanci magana ce ta ilimi ba kai abin da aka dora maka barnar da ta fito fili ta bayyana ina fata ana fahimta to ita ce zaka je kai maganinta ka kuma ainihin kore ta waccan sai shugaba sai imam sai jagora ko sai gwamnati ko sai jagoran kungiya ko wani makamancin wannan duk wani dai shugabanci sai shi in shi ne baka dama ka je ka shiga gidan mutum ka je ka kama shi yana barna amma kai ordinary dan hizba ordinary dan agaji baka da hakkin ka shiga cikin gida kana sace dan ka gano mai barna sai dai in shugaba ne baka umarni idan kai haka ka saba wa ka'idar aikin hizba kai abin da aka ce abin da yake titi yake fili amma shugaban al'umma jagora wanda al'umma ta yadda da shi ta bashi mulki da shugabanci da jagoranci ko na addini ko na siyasa ko alƙali to shi yake da dama a shiga kowane lungu idan labari ya zo masa cewa ana aikata wata barna sai ya sa sojojin musulunci sai su je su zakuru kamar yadda gwamnati takan sa in ta ji labarin akwai 'yan fashi da makami a wancan gidan ko da ba su yi fashin da makamin ba a je a kamo su a matsayin suspect a ɗauko su a kawo su kotu su ma ba za a yi masu hukunci ba sai an tabbatar da hukunci to mu aikinmu na musulunci jama'a ba aikin agaji ba a bin diddigi a bi mutum cikin ɗakinsa kamar labari ya zo maka ai wancan alhajin ya ɗauko matar banza ya shiga da ita turakarsa to karka je da uniform ɗinka ka shiga masa gida baka da wannan hakkin ba ikon ka bane sai in doka ce ta baka dama ka je kai amma idan kana tafiya akan hanya ka ga barna a kamar yanzu misalin ko yaro ne ka gani yaro karami sai ka ga yana zina da yar yarinya zaka hana shi saboda ka gan shi a fili kuna fahimta na kuwa ko yarinya kaga tana lesbian tana neman ƴar uwarta mace a fili zaka iya hanawa idan kaga yaro ya dauki kofin giya yana shan yana shan giya malamai suka ce dan hizba ya karbi wannan kofin ya zubar da giyan amma kar ya fasa kofin ku gane karatu idan ka je gidan giya ana shan giya to ka zubar da giyar imam ibn kudama ya ce amma kakka fasa tukanin ya ce tukanin su ne laifinsu ai giyar ce kawai shari'a ta hana a sha amma tukunyar in an wanke ta ai za a iya tuka tuwon dawa da ita me yasa aka ce karka fasa musu tukunyar idan suka yi amfani da tukunyar su suka tuka tuwo sun saba wa Allah to kai ya zama aikin dan hizba akwai barna a ciki kada ya zama akwai al'amru wato kada ya zama at-tabzir wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin sannan aikin hizba baya lura da cewa wai yaro karami ba a hana shi ba a hizba a kansa ko mahaukaci ba a hizba a kansa har mahaukaci yana hizba a kansa ma'ana ana umartarsa yanzu idan ka zo ka ga mahaukaci da mahaukaciya suna zina a kasuwa kai aiki akan su ka hana su ka raba su bara ta to wannan ai babu shari'a a kansa a to ai shi mai aikin hizba ai dan al'amur bil ma'ruf ne wan nahyi anil munkar ai Allah baya so ayi zina baya so a yi caca baya so a yi kaza to da kaga ko da mahaukaci ne yake zina zinar mahaukaci ba zina bace zina ce ko kaga wata mahaukaciya tana zuwa ana ɗaukanta ana zina da ita tana yin ciki ba miji amma tana ta haihuwa to za ka yi kokari ka hana ta idan kaga tana aikata wannan abin haka idan kaga mawakaci ya daga kofin giya ko ya daga kwalbar giya sai yana sha to sai ka hana shi sai kuma ka zubar da abin ka zubar da giyar ka zubar da duk abin da ake sha wanda kaga yana shan wiwi karbe tabar wiwi din ka take ta ka murje ta ka ɗebe ta ka salwantar da ita dan in ka bar ta wataƙila zai iya zuwa ya ɗauka ya ci gaba da sha ina fatan kuna fahimta kuma ina fatan kuna ganewa ina so ne mu rinka yin abun akan ilimi ba akan jahilci ba sharadi ai in ce rukuni na gaba shine wato a wannan munkari wato wannan wato abinda ake yin inkari a kansa dole ne ya zamanto a fili yake me yasa nace a fili duk wanda ya buya ya je ya aikata wani abu a boye ai yana jin tsoro to ai aikin hizba hizba ta yi aiki a kansa idan aka kawo muku rahoto cewa a wani gida ana zuwa ana yin zina ana shan giya a wani gida ana caca a wani gida to abinda za ku yi sai ku sanar da hukuma ko ku sanar da shugabanku shi kadai yake da hakkin ya sa a yi bincike a tabbatar ya ba da umarni amma kai da uniform ɗinka ba ka da hakkin ka je ka shiga gidan wani ko ka je ka shiga shingen wani ka je ka ɗau mataki shugaba ne yake da umarni ya baka don ku gane aikin namu yana tafiya ne akan ka'ida da doka ba ana yi ne akan jahilci ba shi yasa ake so duk wanda zai aiki hizba ya zama ya san aikin ba wai wanda zai je ya jawo muku zagi ko ya jawo muku ainihin wato ba ni sunan shi abin suka ina fata ana fahimta sannan kuma lalle ne ya kamata ya zama mutum ne wanda yake barnar da zaka hana ya kamata ya zama mutum kada wani dan hizba ya ga wani dan taure yana bin wata akuya ya je ce kai a'udhu billahi yana zina yana zina a aikin hizba akan mutum yake kar wani dan hizba ya dage ya ji cewa ai a nan gurin ko tsallaken nan a ko wasu aljanu suna buge mutane sai ya ce bari ya je sai ya nemo aljanun nan ya bubbuge su Allah bai dora maka aikin hizba akan aljani ba kuna ganewa ma'ana wanda za a yi aikin hizbin ya zama an ya kuna insana amma ba sharadi bane ya zama mukallafi ko ya zama wato mai hankali shi yasa nace muku ko yaro ne ana iya hana shi barna haka kuma ko mahaukaci ne ana iya hana shi barna sannan kuma ita kanta hizbar hani da mummunan akwai daraja daraja mataki mataki nafsul ihtisab din kenan malamai suka ce daraja ta farko wato shi wanda zai yi hani akan barnar duk wanda zai hana akan barna wanda zai zama mai hizba to ya kamata ku ya ma san barnar sai fa ka gane abu kaza barna ne to in baka gane barna bane to ya zaka ka hada kenan in baka gama mastarin abun cewa barna bane a wajen Allah barna ne a shari'a to zaka je wataƙila kai a tunaninka wannan abun barna ne zaka hana kuma zuwa ce da kai ya zaka hana bayan Allah bai hana ba kenan dole ne abinda za ka yi hani ɗin a kai kai mai aikin hana abu kai dan agaji kai dan izba ya zama kana da ilimin gane barna ilimin gane abin da yake wato ta'adi ne idan ba haka ba za a zo a wajen gyaran gira a rasa ido a zo a ce kai wani irin jahili ne misali kawai kaga wani ya zo ya kama gidan haya yana kwana da wata mace a gida washe gari suna fita tare kawai sai wani yazo ya ce maka wannan mutumin fa da kaga karuwa ce yake kwana da ita baka yi bincike ba gane ba kawai ka zo ka rufa mai da daddare ko ka tsare shi a bakin titi ka fara cin mutuncinsa ko ka ce ka kama shi yana barna to ashe baka gane ba barna yake ba sai ce ai matarsa ce sai da ko maka certificate yace mu baki ne ni asali na ɗan Lagos ne, ni asali na ɗan Borno ne, ni asali na ɗan Maiduguri ne, ni asali na ɗan Kano ne. Na zo nan garin aiki ya kawo mu a nan gudu. Wannan matar da kake gani, mata ta ce. dole sai ka san an daura aurensa a matsalacin garin ku to kenan kaga aikin hizba yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar nutsuwa ko aka nuna maka wani aka kullum ana ganin sa lagai lagai lagai lagai sai aka ce ai dan kwaya ne kwaya yake sha kawai sai ka je ka rufa shi ashe ba kwaya yake sha ba ashe wani ciwo ne a jikinsa ya galabaitar da shi ya mai da shi kamar dan kwaya to kaga zaka ji kunya ke ma kar a tura ki gidan biki da sunan zaki yi aikin hizba sai kun yi surveillance sai kun yi survey sai shi za ake so a samu farin kaya a cikin kwayi kuskure ne ku zo kuna aikin hizba wai kowa da uniform dole a samu 'yan hizba a cikin ku masu farin kaya wanda su ana amfani ne da su wajen bincike ba a aikin hizba sai an tabbatar da laifi ai na kama shi yana zina idan aka je kotun shari'ar musulunci fa zaka samu matsala a'a ka kama shi yana zina yaya ka kama shi yana zina wallahi tallahi na rantse da Allah yallaɓai a gaban alƙali kenan na gan shi a cikin ɗaki yana ta ƙurmusu a cikin bargo da shi da wance ayya ka kashe kanka za a zabga maka tsumagiya tamanin duk wannan bai zama dalilin cewa ka ce wani mazinaci ba ne daga cikin laifi da yake da wahalar a gane shi a shari'a ma shine laifin zina da haka 'yan hizba 'yan agaji ko za a tafi aikin operation na zina ko ana karuwanci ko ana zina ko ana luwaɗi ku yi taka tsantsan da ɗaukan mataki akan mutane akan tuhuma ku bar shi a matsayin suspect ne mun kama ka ne ba mu tabbatar da laifi a kanka ba a'a muna tuhumar ka ne bincike ya tabbatar ya kubutar da kai ko ya zurma ka a rana kaga ashe akwai buƙatar ku karantar da personal ɗinku ku karantar da members ɗinku yaya ake gane laifi ku tura ‘yan uwanku ‘yan agaji su shiga jami'a su je su rinka karatu a ɓangaren criminology. Lallai ne ƙungiyar agaji, ƙungiyar hizba, a samu wasu ana fidda su suna shiga university suna karanto criminology, suna shiga aikin DSSS, ‘yan sandan farin kaya’. waɗanda ana koya musu logogi na zamani na gane maɓarnaci. Ba wai kawai mutum saboda kishin addini shi kenan kawai ya zo ya zo ya shiga aikin da ba da ilimi a kai ba. Ba ma son zagi, ba ma son cin mutunci, kuma wannan yake nuna cewa duk wanda za a naɗa shi jagora shugaba a cikin hizba. To lallai fa ya zama yana da ilimin addini. yana kuma iya karantawa kuma yana bin malamai ko bai zama malami ba ba sharadi sai ya zama malami ba amma fa ya rinka zama a makaranta don ya rinka jin yaya hukunce hukunce suke ina ba da shawara hukumar hizba da agaji ta Najeriya gaba ɗaya ko ta Afirka ku rinka tura ma'aikatan ku suna zuwa kotu suna sauraron shari'a su ji yadda alƙalai suke tadawuli da matsaloli na masu laifi ina ba ku shawara ku rinka saka farin kaya ko ku nemi izinin gwamnati ku rinka zama a kotu kuna yin duci don ku rinka jin yaya ake kawo masu laifi yaya ake magance matsalolin masu laifi wallahi wannan aikin naku ba karamin aiki ba ne aiki ne babba da yana buƙatar ilimi ba wai kawai sa uniform ne da fareti da kamewa ba fa babban abu ne duk lokacin da zaka je ka tinkari wani wai ka hana shi wani abin da yake aikatawa a wannan zamanin wallahi idan baka iya kama barawo ba sai a kama ka Allah ya saka wa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da alkhairi komandan hizba na jihar Kano gaba daya mun sha magana muna tattauna da shi na cewa ai wannan wannan aikin da kake gani sai an shirya masa yace kungiyoyi kawai na turawa kungiyoyi kawai na yahudawa kungiyoyi kawai na makiya Allah irin yadda suke sa shi a gaba da ofishinsa iris ake nema yayi laifi kawai a buga a jarida a ce ai hizba ta yi kaza sai a zo a ce ai ya saba dokar gwamnati ai ya saba kaza ashe ma aikin su ba ilimi a ciki ba kwarewa yace shi yasa muke taka tsantsan akan aikin yan hizba yan agaji ku daina ɗaukan saƙo iyase kurin a kawo muku labari ku je ku yi zuciya ku tafi ku je ku ɗauki mataki wataƙila wani ne ya muku gadar zare an shirya wani abu ne don a zubar da mutuncin ku a ce ai dama aikin ku ba kwarewa kawai a tura ku je ku yi wani operation sai daga baya a zo a samu babu wannan abin da aka ce a je a yi operation din babu shi gaba daya yau akwai ma akwai ma ake karetawa a je wanda ya ce akwai din ma ya zo ya kareta kansa dan a ci mutuncin wani sau nawa hizba za ta zo ta yi hukunci akan wani abu in ba a ci sa'a ba dan hizban da ya je ba da shaidan ko a kira shi gefe in bai da tsoron Allah ko a tsoratar da shi ya je ya karyata hizba ya karyata kansa a kotu ya je ya ce gaskiya dai abin da ake faɗa ɗan nan ni dai ban gani ba ni dai mun je mun yi kaza shikenan ya zama muku da mutunci shi yasa ko aikin operation za a je ko fita za a je kamo masu laifi ko hana masu laifi ku nemi masu imani ku nemi gogaggu wayayyu a boko da suka san rayuwa suka san sharrin ɗan adam kar ka ɗauki ba gidaje wanda ba zai iya gane laifi ba fa ya je ya yiwo maka shi imaninsa zai kai shi amma ya je tabba kuskure alhali kuma a zo a kama ku a zo a zubar muku da mutunci a gari ana ganin ku ana cewa ga kunan ma ba ku iya aikin ba ba ku karanta ba kun ga anan wannan a hankali yana nuna mana cewa ashe wannan aiki ba sai mun bude masa makaranta lalle sai an yi karatu a kai kuma ina ba da shawara har yanzu lalle hukumar hizba darakta kana jina ko da yake yau ni ne darakta ina gaba da kai yau yau yau duk jihar Borno ko ba kuka faɗa ta ba ai na so kamera ta ta haska nan gurin duk jihar Borno ya ba wani dan hizba da yake gaba da ni ni ne kuka faɗa faɗa dan kafin na shigo nan gurin sai da aka kame aka sara mun nima na kame na buga sosai to umarni nake bayarwa kawai obey before complain kawai rubuta kawai dole a yi abin da nake faɗa kawai saboda da uniform nake magana I am not civilian today yawa ba na fito a matsayin abin civilian mai jan baki da fassara ba ne a ni ma yau abin da abin da sai ko ba fahimce ni ba ne yawa to a kula da kyau dan mu gyara aikin sosai ma'ana kun ji abin da nace muku yana cikin darajat na al-ihtisab lallai wanda za ka tura ya hani a kan barnan ya san abin barna ne? Ta ya zai san barna? Shi ya ma san Allah ya hana wannan abin? Wai wata rana ana ba da labari a Kano ana faɗan daba, da ‘yan daba da ana faɗan addini da musulunci da waɗanda ba musulmi ba, wai ‘yan daba sai suka shiga, ‘yan daba suka zo suka tsare hanya, wai su ma wai masu jihadi. Wai to in ya zo wai ana so a gane wai kana sallah ko ba ka sallah ana tsara hanya kenan ya tsara hanya sai wani ya zo aka gan shi kamar kabila kabila sai aka ana ta jayayya a sare shi ko kar a sare shi musulmi ne ko ba musulmi bane ka lura fa shi ne fa wai yau sojan da zai hani akan abu ko zai dau mataki sai ya ce wa shi wannan wanda ake tuhumar nasa ya ce kai karanta fatiha ya ɓata rai ya daga takobi ya ce karanta fatiha ya fara karanta ya fara karanta sai da ya gama karanta sai ya nuna wani ya ce daidai ya yi ka gane mai nake nufi ya fatiha daidai ya yi kuwa sai aka ce ya yi kwarai kwa daidai ya yi kenan shi ɗin da yake cewa a karanta fatihar bai iya ba wani ya ce karanta ulhuwa iya kulkuwan ya iya dan dan dan dan daba ne dan kwaya wai ya zo wai shi ma zai jihadi ku duba irin wannan bata addinin Allah suna aka rutsa dan inyamuri aka ce ya karanta kulhuwa ashe musulunta yi ya dan jawo kulhuwan sai ya karanta sai ya tambayi dan uwansa shi fa dan daban sai ce baba bai tsallake ba kuwa kulhuwa bai iya ba to ba ma son dan agaji ko dan hizba ya fito mana da irin wannan bakin jahilci dole ne duk wani abu na barna kusan malamanku da shugabanninku ku rinka samina akai akai akai akai wai me yasa nake gaya muku wannan abun wallahi muna da makiya wallahi ba a san ku wallahi wasu ba sa san ku wasu suna neman wallan kuma za a iya amfani da wannan a ci mutuncin addinin a ci mutuncin da haka duk wanda ya saka wannan uniform din ya san cewa ya saka babban abu ba ba abu ne na wasa ba sannan kuma daraja ta gaba shine wato wannan aiki idan an aikata shi ya san meye shari'a ta ce a yi a kai karka je ka azabtar da mutum akan makaruhi kun san a addini akwai haram akwai makaruhi ko to ba ka zuwa ka yi hizba akan mutum akan ya aikata makaruni ai ba mamaki ke ma kina aikata makaruni ko kana aikata makaruni sai ka gane wannan abun haramun ne ko ba haramun bane kuma ana yi ne bil lutfi wal lin ta hanyar tausasawa da kuma sauƙaƙawa mutane ba tare da ainihin wato kuntatawa daraja ta uku shine annahyu awwalan bil wa'zi wan nushi wat takhwif billahi tabaaraka wa ta'ala idan ka zo kai dan hizba zaka hana wata barna daman fa aikin ka fa aikin ka hana barna ne ko a masallaci da kake tsayawa ai kana sa kar ai zalunci kar wani ya saci takalmi kar wani ya dauki mashin kar wani ya je ya tsallaka sahu yana cutar da mutane to idan mutum ka kama shi yayi laifi to abinda ake so ka hana shi laifin nan ta hanyar yi masa wa'azi wallahi yan hizba ko ku ji dadin wannan wa'azi ko ba ku ji dadi ba yan agaji ko ku aminta ko ba ku aminta ba haka shari'a ta ce mu gaya mu abinda ake farawa nasiha wane ya aka ka aikata kaza baka san Allah ya ce kaza ba baka san annabi ya ana kaza ba ai bai ma daidai bane kana aikata wannan aiki dole in zaka hana barna mu a addini ba irin aikin dan sanda ne ko soja ba ko aikin road safety da zai je makale a wata kwana ba yana neman kawai ya ga mai laifi ba mu so muke mu hana ai laifin ina so ku gane cewa ku yan hizba yan agaji kuna fa da bambanci da jami'an tsaro na gwamnati jami'an tsaro na gwamnati wasu daga cikin su suna karye dokar suna yin abin da yake ba shine daidai ba kawai nema ake kawai kai laifi yanzu kamar wanda yake aikin wato kula da hanya maimakon idan ya ga kana tuka mota baka saka bel ba ya tsaya ya maka nasiha ya ce da kai ka daina ba daidai bane ba a tuki ba bel ko in yaga kana gudu ya wuce ka'ida ya ce a ka daina ko in yaga taya ka ta kumbura tana ainihin wato huci ya ce ka gyara ko ya rubuta maka ya ce lalle daga nan zuwa sati kaza ka gyara to ba haka ake ba da yawa kawai ana kama ka baka da bel tara dubu goma to mu ba haka muke ba addini kayi overload kawai an kama ka sai an ci taranka tarar kuma za ta ƙare ne tsakanin kai da shi a wancan kwanan ka ba da ɗan abin da za ka bayar a soki kai ɗan hizba kar ka kuskura ka yi wa wani mu'amala irin wannan mu'amala wai ma'ana Allah Allah kake ka kama wani yayi laifi kai ba ɗan sanda bane da zaka je so kake kawai ka samu mai laifi iya adadin wanda ka kama iya adadin ran ɗin da za a ƙara maka ko na ba'a kai so ake ma kar ka kawo mai laifi ofis ka samu masu laifi ashirin ka yi nasiha wa mutum goma sha takwas duk sun yadda sun gode Allah dan Allah ba a ci riba ba yanzu idan ka je ka daddebo karuwai ka kakkamo su da sunan kana aikin hizba ka kamo ka yi aiki ka yi kokari ba kai musu nasiha ba in ka ajiye su a ofis ɗinka kwana biyun da za su yi shinkafar da za ka ciyar da su wace gwamnati za ta baka abincin da za su ci idan wani bai da lafiya wani asibiti kake da shi kai rijista za a ce 'yan hizba sun kawo ga marar lafiya in wani ya mutu a hannunka ya za ka yi shi wurin ka kula da wannan fa shi sa yana cikin aikin hizba na wayewa na zamani shine ko me laifi kuka kama tunda kun kama ku ba hukuma bane hizba ba hukuma bace hizba mai taimakon hukuma ne sai dai in hukuma ta bata ka'ida ta bata doka ta bata mandate dan agaji ba hukuma bane baya yin haddi baya daukan mataki sai dai ya kama mai laifi ya danka hukuma sai ka je ka kama wani wataƙila barawo ne yayi sata an daddake shi an jijje masa ciwo kar ku ce bari mu ajiye shi a ofis din mu za mu yi masa kaza in ya zo ya mutu a ofis din ku wallahi ku shiga uku kuna samu abin da za ku yi ku yi maza maza maza ku miƙa shi ga jami'an tsaro na'am muna da damuwa saboda ba mu da gwamnati wasu sukan ce ah to kai yanzu gashi ka zo ka yi aikin Allah ka kawo mutum kuma ka kai shi inda za a yi mai hukunci ba ga hukuncin Allah ba to idan ba za ka kai shi can ba to tun a bakin titi kai masa nasiha ka sallame shi dan wasu suna kyamar sun kama barawo a masallaci su kai shi wurin dan sanda wataƙila ya bada cin hanci idan ba mai kishi bane dan sandan to kenan an yi wanka ne an zo an ɗebo ruwan kashi an zuba a jiki kai kuma ba za a baka cin hanci ka karba ba to ku yi masa nasiha ku yi masa wa'azi yanzu da yawa a ofisoshin hizba na Najeriya da muke da su zaka ga in sun kama karuwai in sun kama yan luwaɗi in sun kama mai za a kawo su ofis amma da an zo za a ba su ruwan sanyi a ba su abinci su ci a takaitaccen lokaci sai a samu wani malami mai fasaha da basira sai a ce musu wa'azi wataƙila idan mutum ashirin kuka kama mutum bakwai su kama wa'azin ku ce ku tafi kar mu sake kama ku kar a kama mutum a yi ta dukansa kar a kawo mutum a ta sa masa shokin na wuta ina jiye maka tsoro ka gane aikin agaji aiki ne na al'amur bil ma'ruf wan nahy anil munkar kar ka je tsautsayi ya saka kashe wani ko wani yayi laifi ka je ka kai masa duka waye shi kai duka a cikin aikinka saboda kana da ƙarfi ka iya training in ka je ka dake shi duka ɗaya faɗi ya mutu ya za ka yi in ɗan sanda ya kashe wani ko soja ya kashe wani shi ɗan ƙasa ne yana ƙarƙashin ƙasa bai da damuwa wallahi in ka kuskura kana ɗan agaji ko ɗan hizba aka ce ka kashe wani a ƙasar nan in suka rinka sa ka a facebook da whatsapp aka rinka yaɗa ka mutanen ƙasar ma zagin da za su yi maka ya fi zagin da za su yi wa soja ko ɗan sanda da haka mu rinka sara muna duban bakin gatari to kaga wannan aikin ɗaukan mutane kawai ai ta ɗauka ai ta ɗauka ba training ana ɗauka ba training wallahi akwai haɗari wani zai je isa kai uniform ɗin nan ya je maka aikin da ba kai ka sa shi ya je ya maka ba ko kaga dan hizba ya je ya saka kayan hizba ko dan agaji ba da komanda ya ba shi umarni ba ka je ka ganshi a cikin kasuwa yana kwace ko ka je ka ganshi a wani taro na bikin yan mata ba a kai tura shi ba ya je yana abubuwa wa ya sa ka sai in ƙoganka ne ya ce ka je ba a aiki hizba da ka haka kawai wai ka je ka ɗauki nuhu yanzu wannan uniform ɗin da zan sa sai da aka buga waya wa shugaba ƙogan kwata-kwata na jihar Borno gaba ɗaya cewa Malam Abdullahi zai sa uniform yau saboda na san halin ku zan iya sawa in gama wa'azi in zo fita a ce malam yaya ka samu permission sai da na nemi izini aka bani nace kuma gaskiya ba na son ƙaramar kujera babba nake so aka ce wacce ke so nace a ban ta jihar Borno gaba daya saboda sakon da zan isar a karbe shi da muhimmanci shine ka gani duk gurin nan duk gurin nan in akwai wanda yake da wannan rantin ya daga babu shi ba ga duk kuna kasa ni ina sama ba shine bayani ku ladabi ku da'a ba gudu ba ta da ba in kuka yi wasa yanzu mun gama karatun nan zan ce mu yi ta gudu daga nan sai mun je Gombe mu je mu dawo in ya so ni idan na gaji ko akwai ya kusa na gaji sai in cire ni mabin in sa babban rigata na dawo na dawo gari in kwada ko kuma ka kwada Allah ya saka da alkhairi ballantana ma za ku sha mamaki kun ganni da kuke gani na ko wallahi kar ku mun ganin banza banza Allah ba alfahari ba ba wai din na sa uniform din nan wallahi in muka hau hanya anan da yawa akwai wanda zan zubar da su a hanya wallahi wallahi Allah nake ga ni fa yanzu dan sai ni wannan ji nake ka bani wani bulo inci tara in take shi in fada ko ka bani wani katako mai dan rauni rauni haka in sa kaina in buga shi in Allah ji ina motsa jiki sosai da ka gani nan gaugau da ni ba ba kowaye ne in ya tsaya a gabana zai kai labari ba in na buge ka za ka dina maka dukan da za ka ɗauka mutum bakwai ne suka dake ka ta wani suna fada da wani da ya dunkule da yake ya yi training ya same shi ya gabza masa guda ɗaya sai ya ce wa abokinsa don Allah rike mun sauran aka ce ai mutum ɗaya ne ya dake ka ya da ku cewa yake wai a rike masa sauran dan yayi da guda ɗayan aka ce ai shi dai ne da ke ka to akwai wanda in ya dake ka duka ɗaya za ka ɗauka mutum bakwai ne da ke ka to ni ina cikinsu insha Allah ku biya hankali zan zo gaba ta magana akan motsa jiki da tsalle-tsalle da guje-guje da haurawa in rai ya ɓaci yanzu yanzu sai dai ka gani a bayan mambarin haf zan tsallake shi Allah kiyaye abin gudu ya zo za ka neme ni a gurin nan ka rasa kawai da haka duk ɗan hizba ɗan agaji ya shirya sosai kuna tare da ni ko ba ku tare da ni yawa sannan kuma ana son ɗan agaji ɗan hizba idan yana umarni ya rika haffafawa ai kai so kake yi a daina abun ba wai a yi a kamo ka samu kuɗi a daɗa yi a kamo ka samu kuɗi ba kamar yadda waɗancan suke ba ba haka ake so ka yi kenan in ka kama mutum bai kamata kai wannan ba ke baiwar Allah ya ga ki yarinya budurwa lafiyayya Allah ya miki halitta mai ki me kai ki zina in ba ki da miji ki zo mu ne ki istibra'i ki tsarki mu nema miki miji za mu a masallaci za mu tara miki sadaki sai ka ji tana Allah sai ka ce kwarai kuwa ce in naga dama sai ka ce in naga dama ma ni ne zan zan fito ma a farko ma gaba daya ya ka gani za ka ga za ta ga cewa a ashe ba kyamar da kake ba wallahi malam yan hizba da suna ganewa akwai makiya Allah da suke hada yan TikTok da karuwai suna hada mu fada ‘yan hizba da ‘yan agaji sun ɗauka ku abokanan gaba ne. Nasiha, duk lokacin da ka gama ‘yar budurwa ta baro garinsu, ta zo tana bin maza, ba dukanta za ka yi ba, ba gabje ta da mali za ka yi ba, a'a. A'a ba haka annabi ya yi ba. Kira ta a hankali ba ta ruwa ta sha. Zauna, ke daga ina kike? Baiwar Allah, ta ki kuma masha Allah. Fayin gel, mata suna so a ce musu bayin gyal ba ina faɗa ne wai dan wai fitina ba a me zaka gaya mata ta dan ji daɗi ta dan samu rest of and peace of mind ta saurare ka kai Allah alhamdulillah ke ku gashi kaman ba a cikin wahala me ya faru me kai ki zina wallahi tallahi babana ne zai mun auren dole a a a baban ki bai kyauta ba shikenan ki mana alƙawari kin daina zina mu za mu tafi da motar hizba za mu je mu nemi baban ki za mu yi masa nasiha ba za a miki auren dole ba ki gaya mana wa kike so a aura miki dan Allah baka hana ta ba to amma ka kama yarinya budurwa tana karuwanci ka zabge ta da mari wai kai dan hizba mu aikin mu ba haka yake ba kar ku bata mana aiki ko kana dan agaji kana dura ashar dan abu kazanka mu za ka yi wa kaza wallahi za ka gani ina a'a malamai suka ce ko barawo ne ka kama kaga ana iya kama barawo a masallaci ko barawon takalmi barawon kaza kafin a fara haska shi a dan zaunar da shi a samu kwamiti na nasiha kai kai ku ka rasa inda zaka zo mana sata sai a masallacin mu kai me kai ka kike sata kai kuwa ba laifi kamar yadda zan zo in karanta daga baya in an ga akwai taurin kai a dan haska shi kadan zan zo zan faɗi hujja da dalili amma ba shine matakin farko ba yanzu dan Allah idan yaron nan kai masa nasiha ya gane ya gyara baka ci riba ba to me amfanin ka da ke shi ka wulakanta shi daga ƙarshe ka kai shi wurin ɗan sanda an ce je ka dubu sha biyar Allah kiyaye ya je ya kawo dubu sha biyar gobe kuma ya sake dawa masallacin gefen ku ka ci riba da ya ganka zai ɗauka kai abokin gaba ne ƴan matan gari da suke biki suke fati suke kaza suke kaza ku daina bari ana mai da su abokanan gaban ku ko kar ku yadda 'yan duniya sai su mai da ku ko abokanan faɗansu ne ko ba abokanan faɗansu ba ne ku masoyansu ne masu hana su su yi barna kawai cikin hikima da tausasawa ba wai da an zo ku zo da mota eh an zara bel fa fa fa ana ta duka ana a a a a a a wannan jahilci ne in kun zo za ku kewaye guri kun kewaye su kun tabbatar suna hannu shikenan sai a ce duk ku zauna sai a fara ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya ana musu nasiha ki daina yi ba kyau kar ku sake ku daina wanda ya muku taurin kai da rashin kunya sai ku rike shi sai ku tafi da shi ofis sai ku je ku kai shi gurin jami'an tsaro ku ce a ɗau mataki a kansa yana cikin masu ɓata gari da ƴan uwana ƴan hizba suna fahimta na suna ganewa da mun gyara aikin nan ba kaɗan ba wallahi kuma haka shari'ar take haka abin ai yake kuma ina baka wannan shawara ne dan kar ka zo gurin alƙali a jefa ka ramin da ba za ka iya fita ba ina fata ana fahimta sannan daraja ta biyar shine ana iya at-taghyiru bil yadi wal quwwa amfani hana barna da hannu hana barna da me da kuma wani ƙarfi da ubangiji tabaraka ta'ala ya baka amma in ka bi matakin nasiha ba a ainihin wato gyara ba daraja ta ainihin shida shine wato tsoratarwa da firgitarwa idan aka sake abu kaza ku zama 'yan hizba da 'yan agaji kuna da propaganda kuna da shafin ku na hizba jama'a mun ji a gari ana aikata kaza dukan iska kawai sai ku yada propaganda duk wanda muka kama shi yana aikata kaza a garin nan zai ɗanɗana kudarsa sai a yi posting sai ka ji ana kai ai sun faɗa a shafin su in an kama to wannan kaɗai zai muku aikin da ko ba ku da kuɗin mota kuɗin mai a bus ɗinku wallahi wannan propaganda za ta muku maganin ɓarnar ku koyi wannan kuma dole sai kun samu wani wani ofis na yaga propaganda na hana barna haka ake yi yanzu gwamnati labari kawai za ta ji ana aikata wani abu kawai sai a saki propaganda wani abu kawai za a ji ana tsammanin wani barazana kawai sai a je a yi odar motocin yan sanda motocin sojoji ba za su ce wa kowa komai ba kawai sai dai kaga suna muzubai suna zagaye kari a zagaya abu ta kofar gidan sarki a shiga ta lungu in wani dan acaba ya zo wucewa a buge shi a wuce in wani waye an zagaye gari sai ka ji gari ya dauka kai yau garin nan a cikin ki da dama tsaro to me barnar sai ya gudu wanda yake niyyar ya aikata barnar sai ya gudu to ku yan agajin yan hizba sojojin musulunci me yasa ba ku amfani da wannan propaganda da yadda za ku iya hana barna a aikata barna a garin ku sai dai kawai a mai da ku ku kawai kuna amfani ne da ƙarfi ko kuna amfani da duka ko zagi ko cin mutunci wannan kuskure ne wannan ba daidai bane abu na abu na abu na ƙarshe suka ce inda darura in dai larura ta zo wataƙila zai iya yiwa ka je aiki sai wani ya sa maka hannu to a nan gurin ya halatta ka kare kanka kaga larura ta shiga ko kuma wani ya yi amfani da makami zai iya hallaka ka to a lokacin an baka dama ka yi amfani da ƙarfinka da ƙwarewarka na aiki ka kare kanka ina fata ana fahimta amma ɗan hizba baya ɗaukan bindiga ɗan hizba baya harba kunama ɗan hizba ko yana riƙe da wuƙa baya ɗaukan wuƙa don an yi jayayya da shi ya cika wa mai laifi ba a yi kuskure ne amma lokacin da wani ya daga maka wuƙa kai ba wuƙar za ka cika mana ba yi ƙoƙari ka kare kanka ko zuwa aka yi aka ce a wani ƙoƙarin kare kanka ne kai kai abu kaza to kana da hanyar da zaka ainihin wato kubuta sannan kuma idan dan hizba ya gagara kwata kwata da yin abin da zai yi zai iya yiwa ka gagara gagara ka je ka tarar da masu laifi criminal ka buga ka buga ka, ka tura yan iska ne da sun fika yan hayaki ne yan bala'i ne sun fito sun nuna za su yi din sun ja daga to ya za ka yi kada zuciya ta dauke ka da karfin imani da tsoron Allah ka ce in ka mutu ma ai kai mutuwa jihadi to sai ka buga waya wa shugabanka ranka ya dade ga halin da muke ciki mun zo operation amma mutanen nan sun fito mana da makami mun zo operation ga masu laifin mun gani amma sun ce duk wanda ya je wajen su za su hallaka shi mun zo operation yallaɓai sun karya mana member sun fasa kan member ku kar ku fasa kan ku yan hizba ku kar ku karya sai kun samu umarni kuma dole ne daraktan agaji ko daraktan hizba ya zama yana da kyakkyawar alaka da kwamishinan yan sanda ko kuma DPO ko kuma wani jami'in gwamnati ta yadda zai rinka buga masa waya tunda duk aiki ɗaya kuke ku dai sunan ku naku na kyauta ne kuna neman lada a wajen Allah amma gwamnati ma tana maraba da ku don kuna taimako wajen rage barna to shugaban ku sai ya kira hukuma yalla bai ga situation da muke ciki yaran mu sun je za su yi aiki amma ga abin da aka bayar idan gwamnati in DPO ko shi commissioner yan sanda yace ku yi amfani da karfin da kuke da shi ku kamo masu laifin to lokacin sai ku yi operation din kun ga kuna da mandate kuna da dama kuna da iko kuma shi shugaban ku ya zama ya rubuta ya san lokacin da ya kira saboda kar a zo a bar ku a rami Allah ya sa kuna fahimta na kenan dan agaji dan hizba kamar soja yake yanzu in za a zo ana kashe mutum dubu a garin nan soja fa sai ya buga Abuja an bashi umarni ya saki kuna mai bindiga ku kare saki to yaya mai aikin agaji zai zo ya rena shugabansa igiya ɗaya da anini ɗaya idan mutum ya fika yana gaba da kai ba aikin ba umarni sahabi bai taba zuwa ya aikata wani abu ba ba tare da umarnin annabi ba sallallahu alaihi wa sallam wani ya taba yin irin wannan kuskuren ai yaje ya kashe wani bayan ya ce la ilaha illallah aikin hizba yayi yana ganin yayi kokari ne kafiri ne aka kawo shi wajen manzon Allah aka ce ga wannan bawan Allah fa ya kashe wani fa yana kalmar shahada manzon Allah ransa ya baci yace aka taltahu ba da ma qala la ilaha illallah yace ya rasul ya rasul ya rasulullahi wallahi ba dan Allah ya faɗa ba a baki ne ya faɗa ne dan ya kubuta manzo Allah ya ce a shakakta an qalbihi ka bude zuciyarsa ne ka ga ba dan Allah ya faɗa ba yaya kai dan hizba dan agaji ka je ka tarar da karuwai ko ka je ka tarar da masu laifi sun nuna maka sun tuba sun daga hannu sun yi tsaranda ka bi su da duka ka bi su da hukunci bayan sun nuna sun tuba kai fa so kake a daina laifin ba wai kana amfani da karfinka bane ka more ka ci mutuncin wani ko ka wulakanta wani Allah ya sa yan uwana suna fahimta suna kuma ganewa abu na ƙarshe da zan tsaya a kansa shine sifofi na mai aikin hizba ko aikin agaji na farko dai ya kamata an yakuna aliman bi mawaqi'il hizbati wa hududaha malamai suka ce dole mai aikin hizba ya ma san wai a garinsa a ina ne ake aikin hizba kamar yaya ina ne ake barna daga unguwa kaza zuwa unguwa kaza ka karanta ka gane kar ku je ku tsana wasu bacci alhali su ba a komi a unguwarsu ana zargin akwai barayi da yan fashe da makami a nan ana zargin akwai masu sai da wiwi a nan ana zargin akwai kaza to dole ne mai aikin hizba sifarsa ya zama yana da kwarewa wajen bincike shi yasa dole a samu intelligent a cikin ko a soja akwai intelligent a ɗan sanda akwai intelligent DSS akwai intelligent, ‘yan agaji akwai intelligent, ‘yan hizba ma akwai intelligent. Masu amfani da tunani da bincike mai kyau. Idan an zo ana tsaro, yanzu ku lura, an zo ana aikin agaji, duk ‘yan agaji wasu sun zai a bakin kofa a bakin kofa. Wasu suna gefen malam, wani kuma yana can. Za ka yi tsammanin cewa malam yake gadi ba, malam yake gadi ba, shi kuma yana duba idon kowa ne. kyamara ce a idansa wanda yake tsaye din nan yanzu kaga wannan kaga ni ba ni yake kallo ba ni kaga ba ruwana da shi amma aiki biyu yake yi idansa yana kallon idan kowa a cikin da ya ga ana kus kus kus kus zai fita kamar zai kama ruwa ko zai alama duk kuna da dabarun ku ba sai na faɗa ba dan sirrin aikin ku ne bai kamata in faɗe shi a duniya wani ya gane ba da ya gane wani criminal a cikin masallaci ko wajen karatu ko nawo to akwai alamar da zai kawai in ya kada hannunsa haka kamar yana so hanci in ya kyamas yana nufin taho kenan sai ga ɗayan ya taho sai ya gaya masa za ga suna magana kamar so yake ɗauko masa ruwan sha zai ce kaga karkashin amudin nan daidai wannan fila ɗin ga wani mutum nan ya saka hula kala kaza na kusa da shi kaza je ka tsaya a bayansa ko ka zauna a bayansa ko ka zauna a gefensa Wata rana a wani masallaci ina cikin karatu, sai na ga wasu da ban fahimce su ba ban gane lamarinsu ba, sai na ga kuskus ɗin ya yi yawa, sai na ga an fara ɗaukar hankali na, ina fassara baƙi ina kallon mutane na ce kai, ni ma ba zan yi aiki biyu ba gaskiya. Sai na ɗan ƙyasta haka, kamar kamar atishawa, kacau kawo haka, na ɗan kira ɗan agaji. Kaga kai za ka ɗauka me hankici na sa ina goge me, ina goge majina ko? alhali sai na cire lasfikan sai ina cewa guri kaza a tsakiyar masallaci ga wasu mutane nan su su biyu tunda suka zo masallacin nan ga abin da suke ɗaya ya shiga ya fita ɗaya ya daɗa fita ya shiga ɗaya ya shiga ya fita je ka nemo ma'aikatan ku kar ku dake su kar ku zage su kar ku hana su jin karatu kawai abin da nake so ku je ku zauna a tsakiyar su kawai wani a cikin ku ya zauna a tsakiyar su ba karatu suka zo ba to kai ma ka zo jin karatu tunda na tura musu mutum da wani nan agaji mara tsoro na ce shiga tsakanin su da na ji biribiri zan hura lasfika nan za mu san me za a yi ya je ya zauna ya je ya zauna tun da i zauna tsakanin suka daina magana da suke kuma kiriminal mutane ne don su gane muna da tsaro to haka ake tsayawa bayan liman ba wai kullum ku sa masu uniform a bayan liman ba to shikenan za a iya kawo target a bayan liman din tunda ba ga mai uniform ba sai a kashe shi shi sai sun fara kashe mai uniform din sai su aukan liman din kenan akwai mai farin kaya shi kuma ba mamaki babban rigar sa ma ya saka amma da kayan aiki a jikinsa ya zauna kamar zikiri yake yi Qur'ani aka bude shi ma Qur'ani ya bude amma ba tilawar yake ba bubude yake aiki yake a wurin duk sai kun kula da waɗannan abubuwan haka mata ma a cikin ku dole sai kun koya musu wannan aikin ai akwai masallatan mata ku kula da wannan da haka lalle mai aikin hizba ya san inda ake barna ya san kuma iyakar iyakokin inda ake barna kar ya je inda ba a yi sannan ana so ya zama mai ikhlasi wa ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa yayi abu dan Allah ya zama yana da alwara'u yana da taka tsantsan a cikin aikinsa sannan ya zama yana da husnul khuluq wato yana da kyakkyawan hali an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene abin da yafi shigar da mutane gidan aljanna da wuri yace husnul khuluq kyakkyawan hali kyakkyawan dabi'a malamai suna cewa la ya'muru bil ma'rufi illa raqiqun fima ya'muru bihi raqiqun ko fima yanha anhu ba wanda zai umarni da kyakkyawa ko ya hani akan mummuna sai ya zama mai tausasawa a cikin abin da yake umarni mai tausasawa a cikin abin da yake hanawa haka malamai suke suka ce sannan kuma ne daga cikin sifar sai ya zama yana motsa jiki lalle ne aikin agaji da mazan ku da matan ku sai da motsa jiki magana mutum ya zo kawai ya shiga aikin agaji yana sa uniform abun gudu ya zo numfashi kawai ya zubar da shi ya fadi ba dan agaji bane wannan ka tafi soja da zai shiga soja ba yana zuwa yana gudu ba kai ma ka je ka koyi gudu ka je ka koyi tsallake rami ka koyi hawa bishiya ka koyi hawa igiya ka koyi shiga bayan masara ka koyi shiga daji ka koyi ruwa ya kamata wata rana yan hizba su ɗauki members ɗinsu su tafi kogi kaza a je a koya mutane linkaya dan akwai aikin da zai zo wata rana an yi ambaliyar ruwa ruwa yana cikin mutane a gari ya za ku kubutar da su kuma ba ku iya ruwa ba ka zama kamar kamar dutse an jefa ka ruwa dole sai da motsa jiki ka iya gudu kamar ya ka iya gudu an kama barawon takalmi an kama barawon mashin ya ruga da gudu ya miƙe ya bi hanyar Borno ya rena muku hankali ya nuna ya fi ku gudu sai a samu wani ya cire gilas ɗinsa ya zura da gudu ya ƙure mai gudu kafin ka kama shi sai ka sha gaban sama tukunna sai da ka gane ba sai ka wuce shi ka nuna mai ƙwarewa ka yi gudu ka yi gudu ka wuce kamar ba kama shi za ka yi ba ka nuna kafi shi sannan ka dawo ka masa kamun ka zaku amma in dan agaje waye gari baya iya gudu daga nan zuwa bakin titi ya zai ya kama mai laifi muna gane ku ko malami ne fa yazo fa aka zo ana raka malami in direban malami yana sai a ce a dan da ba hankali da ba hankali ba training wata rana mun je wani gari wani dan agaji yazo wuce mana gaba yana yana tafiya na faf faf faf sai nace direba bari mu dan gwada mana shi nace dan ƙara gudu kadan aka dan ƙara gudu sai fara kamar kwado kaga baka cancanta ka zo gaban motar malami ba ku daina saka yan agajin da basu samu training suka iya gudu suna bin motar malami ba wani numfashi zai shaƙe shi ya fadi ya mutu ya fadi a kwata kawai wai kuna tare da ni kuwa ko za mu fita gudu yanzu yanzu ne kun shirya ko ba ku shirya ba lalle ne ku zama kuna motsa jiki in ba motsa jiki babu aikin agaji daga ƙarshe abin da zan rufe da shi lallai dan agaji ana so ya zama yayi taqlilul alaqa ce ya takaita alaka tsakaninsa da mutane in ka zama mai alakoki da yawa ba za ka iya hana barna ba ka san wannan kana alaka da wannan wannan ya san ka kana wannan dole sai ka dan boye kanka ko yaya ne ne sannan kuma ya zaman to baka da kwadayi qat'u tama'i anil khalqi ka cire tsammanin kwadayin abin hannun wani duk lokacin da dan agaji ya zo aikin agaji yana duba aljihun mai zuwa sallah ko yana duba babbar rigar wanda ya zo al'amari ya lalace duk wanda ya fita aiki yana duba da wannan attajiri ne wannan wane ne yana tsammani mai iyo kai kai ba almutasibu Allah ne yake baka lada fa to ya zaka wayi gari kana neman lada a hannun wani ba Allah ba la nuridu minkum jaza'an wala shukura ke za ake so yan agaji su zama suna da sana'a bayan an saka uniform kuma ana da noma ana da shago ana da aiki ana da aikin gwamnati malamin makaranta ne a'a yana da makaranta a'a yana aiki yana shago yana kaza ya dogara da kansa ba wanda zai zo yana ainihin nema a hannun mutane yana kwadayin hannunsu ba sannan kuma ya zamanto kana da ainihin wato ƙoƙarin kaucewa neman birge mutane duk dan agajin da zai zo yana agaji wai dan ya birge mutane wallahi yayi asara in dan birge mutane ne to za a ga mai laifi ba za ka iya daukan hukunci a kansa ba da ƙarshe zan rufe mana isar Abu Dardai wajen tausasawa a cikin aiki Abu Dardai wata rana kamar yadda riwaya ta zo ya ga wani mutum wato a ya aikata wani laifi sai mutane suka bi shi suna zaginsa laifi yayi za a dake shi za a zage shi sai abu darda'i sai ce a ra'aitum lawajatumuhu fi qalibin yanzu wannan in a rijiya ya fada za ku kyale shi a rijiyar suka ce a'a ba za mu kyale shi ba sai ce to kar ku rinka zaginsa ku daina wulakanta shi yana cikin hatsari ne ku tsamo shi daga cikin hadarin da yake ciki yace ku taimake shi ku yi masa nasiha ku gaya masa ainihin wato magana mai daɗi wannan shine zai sa ya gyara aikinsa wata kissar da malamai suke faɗa shine wata rana wani bawan Allah aka same shi yana laifi ka duba cikin salaf wandansa aka ga yana takawa kawai kawai mutane suka bi shi a lokacin ana sunna ya yake taka wandansa wallahi sai mun yi kaza sai malamin yake cewa don Allah ku kyale shi kar ku dake shi kar ku dage shi sai ya same shi ce kai bawan Allah a saurara a saurara kai bawan Allah ina neman alfarma a wajenka ka duba ba laifi zaka hana shi ya aikata sai ce kana ina neman alfari yace alfarma a gare sai ce me kake so sai ce dan Allah ko zaka dan daga wannan ka sama zaka dan daga wannan ka sama sai ce kawai abin da kake so kenan sai ce to ni kuma na yi alkawari zan yi maka wannan abin don in girmama ka in mutunta ka kawai sai ya dage wannan shikenan sai ya juya wurin almajiran sai ce yanzu kun gada kun zage shi kun dake shi kun ci mutuncinsa zai zage ku ya dake ku shi ma ya ci mutuncin ku a zo a raba ku ana wayo Allah ne ya so to ku zamanto masu hikima masu basira idan za ku yi umarni da kyakkyawa haka kuma idan za ku yi hani akan mummuna abubuwan suna da yawa ba kaɗan ba ne ba kuma muna da wani karatun yanzu haka bayan sallar magariba zuwa isha'i insha Allah zan dakata anan a gurguje insha Allah abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi kuskure ko tuntuban harshe insha Allah muna na fatan Allah ya yafe mana wannan lakcar da na yi gaba ɗaya in na koma Kano insha Allah zan rubuta muku ita zan yi tafin ɗinta da yanzu da rubutun hannu ne na yi ta zan yi tafin ɗinta a kwamfuta yadda za a iya karantawa zan aiko muku ita sai a yi printing ɗinta ya zama kamar samina ce muka yi kuma ina ba da shawara duk wanda ya halicci wannan ya halarci wannan samina ɗin ya kamata a rubuta wata takarda ko da farar takarda ne a rubuta wane ya taɓa halartar wata samina da aka yi akan aikin agaji ko aikin hizba saboda ko promotion za a bashi sai a ce ai taron da aka yi na kaza ya samu da mazansu da matansu kenan wanda ya halarci yakin badar da wanda bai je ba ba daidai suke ba akwai bambanci a tsakaninsu. Allah ta'ala wa barakatuhu.